bakwai ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na biyu cikin wannan littafi mai albarka na umdatul akam na babban malami Abdul Gani ibn Abdul Wahid al-Jamma'ini al-Maqdisi wanda aka haifa a shekara ta 541 ya rasu a shekara ta 202 mun tsaya a wato darasi na biyu zamu tashi darasi na uku muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ci. Za mu tashi hadisi na farko, wanda wato Malam ya sanya wa sunan littafin sa Umdatul Ahkam, wato majingina ta ko madogara ta hukunce hukunce. Za mu tashi hadisi na farko inda Malam yake al hadisul awwal. Hadisi na farko wani Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ya tsara masa yarda قال في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجع النبو سيرادة عميد الله سبت عقريه ينا سيوا إنما الأعمال بالنيات أوجه رواية وفي رواية بالنيات أقول ما لمن إسلامية ديوا أنا وتجيلا مبارا لشنبيا حديث النم وتوروا درني هو يا سيدي أما دمي أجي يا أجي فسر أجي إنما الأعمال بالنيات يقول سوا dukan wani aiki sai da niyya kulli na ji guda daya sai wata fasara innamal a'malu binniyat ba irin ta ba wanda ake fasara wa yara dukan ayyuka ba da ingantuwa sai da niyya kulli ta biyu innamal a'malu binniyat akwai wata to mu dau guda biyun nan wannan fasara ta farko da kuka innamal a'malu binniyat dukkan ayyuka sai da niyya dukkan ayyuka sai da niyya akwai masu fasara haka wannan fasara kuma kuskure domin kace sai da niyya ba to ba dau ba samu ma'anar da ake bukata ba domin yanzu misali mutum zai iya barin ba ku misali ya wuri a sabon gari a sabon gari wanda ya jawo ta sosai aka yi shi anan wanda suke mu'amala ta zaka ji kuna mu'amala bi cewa billahi allazi la ilaha illa huwa wannan kalmar ba billahi allazi la ilaha illa huwa shikenan ya musulunta me yasa ka ce je gariya kuma bai yi ba yanzu da bai fadi ya mutu bayan yayi wannan rantsuwa ya zama musulmi saboda bai da niyya an fahimta da kyau ko saboda haka wani zai iya zuwa yanzu kai tsaye ya fara sallah ko kuma yake daji ne na bula amma ya ga wanda yake neman kansa wanda yake yana so tarihin su sai yake da sallah raka'a ko kuma yana cikin raba kudi yana ba da naira goma goma da ya hango wani sai koma hamsin hamsin digita malayan suka ce wannan yana cikin abubuwan da ake kira jilanatul iktiba akwai dole ka kaddara wani abu innamal a'malu sahiha bin niyyah fassara da wasu bayanan cewa ayyuka ba ta ingantuwa sai da niyya ko kuma dukkan ayyuka a rataye suke dukkan ayyuka a rataye suke har sai an sa kyakkyawar niyya in ba haka wa Allah ba zai karba ba an fahimta da kyau ko mutum zai iya daukan kuɗi ya bayar ya raba amma bai niyya ba saboda wani dalili ya bayar yanzu kamar hadisin da yake mashhuri da annabi yake rubiya an ummati al-khata'a والنسيان وما استقره عليه wannan hadisin an dauke wa al'umma da kuskure wal qada mantuwa kai al'umma bil qada kuskure wan nisyana da kuma mantuwa ba ma yin kuskure muna kuskure ko ba ma yi kun yi shiru muna yi tarewa annabi adam ma yayi a cikin suratul ahad wanda sura dai Allah ya ga mana annabi adam ma yayi kuskure kaga a wato ba dole ka kaddara wani abu wani ziyara mantuwa ba ma mantuwa ta ma fi yawa a cikin ayyukan an fahimta da kyau ko yawa saboda haka sai dai ka kaddara wani abu kace rubiya an ummatin khada rubi'a an ummatil mu'akhadati bil qada'i wal mikyal Allah ya dauki ya dauke wa al'umma ta ba zai kama su ba in sun yi kuskure ko mantuwa domin ya tabbatar mana alqur'ani rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji kada ka kama mu mun yi kuskure ko kuma muka yi mantuwa saboda haka sai ka kaddara wani abu shi ma to kaga wannan innamal a'malu bil niyyati hakika ayyuka ba ta ingantuwa ba ta zama ingantattu karbaku a gurin Allah sai da niyya za mu dawo mu ji wata irin niyya ake nufi wa inna ma li kulli imrin ma nawa hakika ko na mutum yana tare da abin da ya niyya shi ma za mu ji faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda hijrarsa ta kasance dan Allah da manzansa fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi sakamakon hijirarsa yana ga Allah da manzansa wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha duk wanda ya hijira saboda wata duniya da zai samu aw imra'atin yatazawwajuha aw jarwayar aw imra'atin yankihuha ko dan wata mace da zai aura fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sakamakon hijirarsa yana ga abin da ya hijira saboda shi to yanzu mun ji hadisi sai sharhi mala ya fara da innama al-umar bin al-khattab ya ce kitabu taharati littafin da yake magana akan sarki annabi alaihi salatu wassalam ya ce at-tuhuru shadru iman sarki shine rabin imani sarki shine rabin imani idan mutum bai samu sarki ba to ko shakka babu imanin sa ya zama cikakke ba ya ayyuha allazina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hadha innama yuridu allahu liyudhiba 'ankum rijsa al-bayt wa yutahhirakum tatheera sannan kuma inna la yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin saboda haka duk wanda yana magana akan at-tahara sarki yana da muhimmanci domin shi ne tushe duk wani abu da za ka yi idan babu sarki to ba zai ba zai inganta ba ba zai zama yana da kwari ba alwalar kan babu sarki in kayi ma ba ba duka jikin ka kai sallah idan babu sarki in ma kayi kayi ba kai ba kai ba training kai kowanne haka za a yi ta bibiya to kuma idan sallah bata inganta ba wani abu da zaka yi Allah ya karba wanda baya sallah in yayi zakka Allah ba zai karba ba zai karbe ta ba wanda baya sallah in yayi azumi Allah ba zai karba ba wanda baya sallah in yayi kalmar shahada tana nan a rake wanda baya sallah duka wannan arkanul islam din sai sallah ta inganta domin ranar alkiyama abinda Allah zai fara duba a haƙƙi bawa da Allah shine sallah inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yawm al-qiyamati as-salah farko abin da Allah zai fara kallo a aikin na adam shine sallah kamar yadda yanzu idan mutum zai shiga jami'a abin da ake nema shine ba da English da an ga saman takardar ka ba masu ba English sai a gefe a gefe a zakulo wata to a kiyama ma da an ga sallaka ba sai kyau ba to ba za a kula ka ba saboda ka ga ƙarfi wajibi ne a je a kula shi domin bayan wannan mun biya wato al'ummar bin al-Khattab an karɓo daga Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu waye makan kada a dunkule shine nabi daga cikin al-khulafa wa rashidi huwa thani khulafa wa rashidi nabi daga cikin wato wadanda suke halibobi masu kiyawa sannan kuma shine amirul mu'minin ya ka fare wannan lakabin asali bayan annabi ya bar duniya sai ake kiran sayyidina Abubakar khalifatu rasulillah halifan annabi to sai bayan kuma sai na Abubakar shekara biyu da yan watanni ya ba duniya sai aka koma kiran sai na Umar da khalifatu khalifatu rasulillah aga yayi tsaho sai na Umar yana kyamar wannan tsawon sunan sai shi din yayi tsaho ana nan ana da wata rana sai wani bawan Allah ya zo daga wani gari sai ce ya amiral mu'minin sai ce da yau sunana kenan wannan lakabin za a rika gani ya amiral mu'minin to shi kenan ya dauki wannan kuma har alul baiti sai na Abdullahi da Abbas da kansa in ka karanta al'adabul mubarak za ka ga kansa yana kiran sa yadda Umar Amirul Mu'minin aka dinka bai shi kiran sa Amirul Mu'minin an sabo daga wato Amirul Mu'minin shine wannan Abu Hafs al-Kunya ce dasa Abu Hafs yana da yaya dama wato ƴaƴanka ko ƴaƴan da kake tare za ka haifa ko da baka taba haihuwa ba ya halatta ai ma al-Kunya da sai ke Umar bin Khattab shine Umar dan Khattab wannan kaga ibnu Nufail da al-Qawadu tarjama sa Umar bin al-Khattab ibn Nufail bin Abd al-Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qutin bin wato Muraza ibn Ali bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Jir al-Adawi al-Qurashi radiyallahu ta'ala anhu wannan suna da dawa da Ka'ab ibn Lu'ay da Annabi alayhi salatu wasalam a kakan sana Ka'ab ibn Lu'ayy ya musulunta a Makka a shekara ta biyar wasu kuma suka ce a shekara ta shida an yi sabani kamar yadda ya zo sannan annabi alaihi salatu wassalam ya kirbe shi da shekara goma sha uku bayan amul bil da shekara sha uku aka haifi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sannan ya zauna da annabi duk inda za shi tsakanin tafiya da zaman gida ya lazimci annabi ya hada za abota tsakaninsa da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu bayan ya musulunta sannan kuma sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda annabi yana ji da shi domin wata rana an zo wato annabi ya bada labarin wata tariya da wato da wasu mutanen kauye suka sako ta a gaba suke so su yanka wani ya hau bayan ta sai ta yi magana take cewa kai ba dan haka aka halice ni ba yana faɗan wannan kalmar sai wasu daga cikin sahabbai suke cewa tariyar sai annabi ya ce amantu ana wa abi bakari wa umar yace ni da abubakar da umar mun ce da sannan kuma mun ja jin gurare da wanda wanda annabi yake cewa da kantu ana wa abi bakari wa umar wa qaratu ana wa abi bakari wa umar saboda haka sai na abubakar Allah ya kara masa ya dani sai na umar babu wasu tamfa a gaban annabi alaihi salatu wasalam saboda to sai na umar ya lalata annabi alaihi salatu wasalam tsawon lokaci ne tsawo duk daga lokacin da ya musulunta babu lokacin da ya fashi bai je yakin da annabi ya je ba babu dan ana jiransa da alfaru me yasa li annahu yufarriqu bayna al-haqqi wal batil yana bambancewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya ana jiransa da wannan sunan saboda wannan Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa da yana cewa ma jinna izza منذ aslama Umar bamu kasance muna cikin buwaya ba da jin mun isa tun daga lokacin da sayyidina Umar ya musulunta a shekara ta shida a lokacin gafu ya suke gidan harkam ibn abin harkam ba a iya bayyana musulunci saboda ba cikin kan yayi yawa ba wanda ya ce fito ya bayyana a wannan lokacin sai da harkam ya bada gidansa ake zuwa a buya a zauna a cikin gidan a yi karatun addini wata rana an kawo sanin sababi guda biyu wasu ka ce ya musulunta ne sababin wato yar gidan wani da wani da mahaifin ya rike yake ban ne to akwai matarsa sai ya samu labarin ta musulunta ya je gidanta aka wani ya zo yana neman annabi alaihi salatu wasallam sai ya ce da shi sai za ka je ka kama annabi alaihi salatu wasallam ga abu ya ci ya ci har gida shi ne ya dawo ya zo ya ce wani irin ya ci aka ce ai wanda ta musulunta sai ya je garin tara karanta surat da'a da ta ji ne ta koyi abin karatu wasu kawo wannan a malaman tarihi cewa shi ne sababin musulunta sai na Umar domin da yake ya daka mata tsawa ya ce daji kina wani abu karanta mu ta dauko ta karanta wa su wata da a gaba ɗayan ta yace ko shakka babu wannan zancen akwai ratsa zuciya to wasu ce dalilin wannan ne wasu kuma suka ce a lokacin da za a je Habasha lokacin da za a hijira zuwa Habasha kaga babu shi a wannan karan bai wutulin da ba a lokacin da ya mace zuciyarta ta yi laushi ya zo can da wata ƴar uwarsa yace da ita yaya ita ke cewa jikin ta yayi gani take cewa kun takura mana gari za mu bari ita musulma ce kun takura mana za mu bar gari ke to wannan abin sai karya ba zuciya da yake yake ga da yake ta kowa da take ga yawo mijinta cewa jikin sai da Umar ba yayi nauyi sai ta ai Umar zai musulunta ko shakka babu jakin Imaru Khattab ma zai musulunta cewa jakin Khattab ma zai musulunta abun miji abu ne da ba zai yi ba ba zai musulunta ba to annabi alayhi salatu wasalam ya yi da yana yau addu'a Allahumma a'izzil islam ya ahli al-umarayn Allah ka dauka wannan musulunci da dai daga cikin Umar guda biyu shi ne waye da Umar da shi ne Abu Jahl da Jabu bin Amr saboda haka shi ne sai Umar kan kuma Allah madaukakin sarki daga baya ya sa shiriya ta fada kan sai da Umar dan kanna Allah ya kara masa da ya yi musulunta an ce lokacin da ya zo zai musulunta ya zo ya buga koba da aka jiji kowa ya tsorata Hamza ibn Abdul Muttalib yake ku buɗe ko me zo da jije ne kai. To a lokacin shi yasa aka buɗe ya shigo ya musulunta. To shine sai na Abdullahi dan Mas'ud yake cewa daga lokacin da ya musulunta ba mu ƙara shiga kankanci ba. Sai na Umar kan kaddaf kenan. Wannan shine Umar bin Khattab. Allah ya kara masa yadda a dukkule. Sai na Umar Allah ya kara masa yadda bayan nan a tsarinsa na musulunci bayan ya zama halifa ya zo ya rika bayan sai na Abubakar ya rasu ya zo an zabe shi a matsayin halifa ko kuma ka ce sai na Umar yayi ya sai na Umar yayi isharar zuwa gare shi an nada shi khalifa bayan nan sai da Umar Allah ya kara masa yadda bai dade ba shekara tara ko goma yayi akai kalibatin amma ya ba da misali na gani da faɗa domin zamanin sai da Umar cewa kai saboda adalcinsa ba iya ba iya waɗanda suke musulmi ba har kafirai yana ba wa albashi har kafirai yana ba wa albashi sannan shi ne wata rana ya ga wani bawan Allah ya fito da tije ne ne tafi kasuwa sai yake da iyaya ya yi ritaya sai yake da iyaya sai yake ai gona zai sai yake Allah ya kawai mutum ne karfinka sannan kuma ma hana ka huta yake ko ba gida daga lokacin da sa ake yi ake bawa waɗanda suke ritaya albashin da ya linka na mai aiki eh banki din ya linka na mai aiki kaga mu a nan yanzu idan kan ka banki in kana da dubu hamsin da dubu uku ko biyar za a riga baka amma sai ya umar dinka idan dubu hamsin ce yanzu ka gajiya tunda an duke energy ka to sai a linka kuɗin ka tunda ba za ka iya komai ba wannan shi ne cikakken adalci sai na umar saboda adalcin da mutum ne bibiya wannan bibiyar ta ta kaje ne sai da Abu Huraira har tauhid a gwamna sannan yawo ya ce wata rana yana yawo ya ce sai dan zai je taba kafa a gwamna a tsere da cikin garuruwa ya je tambayi mutan garin ya ce kuna da matsala suka ce ba su da matsala ya ce da gwamnan ku ba suka ce suna da matsaloli da shi guda uku ya ce me matsalolin ku akan matsala ɗaya zai cire ka guda ɗaya kan kawai kaya ya ga sai na Abu Hurairah ya tunda ya tuɓe kuma da kuɗin sai ya sa kaya sai da ya bincika ya bincike sai ya dawo su ai ya ga kuɗin da ne yake shi baya shi saboda yana ganin cewa dan me yasa za a ji to sai na sai ibn zai yi ce me matsalar ku da shi suka ce matsalolin su guda uku ne na farko kullum baya fitowa da wuri rana ta daga sannan abu na biyu kullum gwamnan su akwai rana ɗaya da baya fitowa a sati kwata kwata sannan abu na uku wata ran kawai yana hudu ba sai ga ya faɗi ya suma sai na umar ya istijjari yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda akan matsala ɗaya zai tuke ka to daidai wannan lokaci yake a je a kirawo shi aka zo da shi ana zuwa da shi yake ana karaka akan abubuwa guda uku yake ne sai ka bada littafi aka lissafo duk uku aka ne yake ne haka ne ya me zaka ce yake ba na fitowa da wurin kullum saboda ni ne nake zama da yiwa iyali na gurasa mata ta kai abin da za a dangwada iya kenan yake ni yake yin gurasa a dandori saboda haka sai na sallami iyali na yake sannan abu na biyu yake akwai ran da bana fitowa gaba ɗaya yake wannan kayan da kike na su kadai na mallaka yake sai na tsaya da ari zani da mata ta sun buje tunda su kayan su tambol ne sai an baki a wuri guda ya buje sannan ya fito yake sannan abu na uku yake da suke cewa na faduwa su mai yake kafin da musulunta a gaba na wani musulmi ya zo ya musulunta ya faɗi sunansa a cikin sahabbai yace a gaba na aka rika da yake namansa in aka rika namansa da reza sai aka ka ga yawa annabi bakar magana sai shi sab yace har ya faɗi ya mutu yace ban kai mar agaji ba dinda ba musulmi bane a lokacin yace in na shigo wannan abu sai in ji kamar Allah ba zai mu rahama ba sai na Umar ya ajiya zuciya yace na gode wa Allah da ya kubutar da ni kuma ya kubutar da ni saboda haka sai na Umar yana bin diddigi shine yana zagawa ya ce da wata wata ta dora ta dora tukunya ta dora ruwa kawai tana dai ƴaƴan ta na kuka yaji tana cewa wannan shugaban da aka dora wannan shugaban kuwa Allah ba zai kale shi ba domin ya ban muna kwana da yunwa wannan abin ya sa ya shiga a gaban sa wata zai shine adilul mu'minin da wata na cewa ai wannan mutumin ba zai haɗu da Allah lafiya ba wannan abin ya sa hankalin da ya tashi yake cewa bai wa Allah ba ki san cewa Umar dan Kaddar bai san kina wannan yanayin ba sai in bai san ina wannan yanayin ba bai kamata ya zurke mu ba aka ta aka ta cewa daga nan yana fitowa yasa aka kawo mata kuɗi aka sa sunan ta a abota daga wannan lokacin sai shi ne yasa aka yi inda ake da tsohuwa da yara sai da aka yi musu albashi to wannan shi ne Umar bin Kaddar hanya ce da ya gyara ya taɓa samun labarin cewa akwai hanyar da raƙumi ya faɗa ya burma ramin tururuwa a titi yasa gaba ɗaya hanyar da dabbobi suke yi ba sai da aka yi ciki ba hanyar mutane ba hanyar da dabbobi suke yi shi ne sai da Umar dan Kaddaf sai da Umar dan Kaddaf bayan Allah madaukakin sarki ya sa wato ya dau lokaci wata rana ajalin da ya zo a dunkule saboda lokaci shi ne wato sai mujira dan shugo yana da wani yaro da ake kira Abu Lulu Atal Majidi a karkashin sa yake wanda shi nan sana gaskiya Bairu sai je kai wa sai na Umar Kara yake masa wannan bawa Allah ne mun kaza da kaza sai yake a kirawo mujira mujira ya zo da ya faɗi nasan sai ne sai sai na Umar ya ga ai mujira ya bu Bairu gaskiya saboda haka daga ranar sai Abu Lulu Atal Majidi ya kullace shi cewa sai ya yi maganin sa to makeri sai ya haɗa gariyo ko maki ya sa shi a cikin guba ya sa a cikin guba sai da ya tsumi tsawon kwanaki sai na umar ya zo sallar asuba a daidai wannan lokaci ya tada sallah ya ɗauki wannan bashi ya je burma ba saboda jin haushin waje ba shi gaskiya ba shine dalili kawai ya burma masa ya cire ya kuma burma masa sai da ya doka ma wajen da hudu ya zaro sai mutanen da suke tsawon gaba kokarin suna kokarin kama shi ne take mutum uku a cikin su da yayi wannan shi ba sai burma wa kansa to bayan sai na Umar ya faɗi shi ne yake tambaya yana tambaya cewa waye ya soka mun makami aka ce Abu Lulu atal Majisi yace na gode wa Allah da ya ja ba musulmi ne kake ni ba yace da musulmi ne kaga babu zancen husuma a gaban Allah tsakanin yari saboda haka almin ne kake sai na Umar bai mutu instanti ba kai tsaye har sai da ya tsawo lokaci ana ba shi nono idan aka zuba nono gurin da ya burba kulli da ya ko ina girma sai nono ya fito ta ta gurin ta baya idan aka ba shi abinci zai fito shi ma daga wannan lokacin ya san cewa wato ba zai kai labari ba wannan shi ne Umar bin Khattab radiyallahu anhu da ya zai mutu sai ya kirawo wasu daga cikin al'ajaratul mubashshiruna bil janna a lokacin wanda suke ragowa mutum bakwai sai na abubakar ya rasu ya gaji cewa kuma abu bai da ibn jara ya rasu a wato a umuwa wannan annobar da aka yi shekara ta sha takwas in za ku iya tunawa a cikin wanda suka san tarihi wani ya rasu shi ba kaga wato mutum da wuce nan babu babu sai na abubakar babu sai na umar din kansa idan ya rasu sannan babu abu bai da ibn jara saura bakwai sai ce idan na rasu ku haɗa a kanku sai rika ba mutum shi daban da ɗaya a ciki yake da sayyidina Usman da sayyidina Ali da sayyidina Talha ibn Ubaydillah sannan kuma da Zubair bin Awwab da Abdurrahman bin Auf yawa Sa'ad ibn Abi Waqqas waye ne zaba da Ibn bin Zayd shi kadai ne ne zaba kuma yana nan da ransa me dalili wasu malamai suka ce saboda yana da alaka da jini kuma da jike sai a daɗa shugaba kar wasu su ɗauka so yake a naka shi yake kai sai ba iya wayannan guda shida amma da yake ina so ku haɗu da Abdullahi dan Umar ɗansa yake kuma bukar ya zama cikin yan takara yake so yake kawai ya bada shawara to haka aka yi da aka zo su ne masu faɗa a ji kamar yadda ake cewa kin ne kai ko yau ba su naɗa sarki to ba su naɗa Halifa kin ji kaga aje abin yana da asali yana da asali yana da tushe a musulunci saboda haka su ne suka zo suka zauna da aka zauna wayannan mutum guda hudu da suke da nazuri da sa'ad ibn abi waqas da zubair ibn al-awwab da al-hafiz ibn ubaydillah da kuma wa su su kun nan suka sauka suka ce su sun dani saura mutum uku banda abdullahi da umar saura da ibn usman da sayyidina ali da abdurrahman bin auf shi ba sai ya ce amma zai zama a tsakanin shi ne zai yi waye ya fi kwari a ciki to sai rika bi gidaje gida gida yana tambaya wa a kuke so a nada muku a matsayin khalifa gaba ɗaya aka yi rinjaye akan sayyidina Usman da ijma'i mutanen Madina cewa sayyidina Usman ya zama shi ne shugaba sayyidina Ali ya rinto yana cikin ƴan tawagarsa to kun je da aka nada khalifa shi sa yake cewa da aka zo aka tambaye shi yake inistar inistar lafu bakar inistar lafu man huwa khairun minni وإن لم أستخلف فلن يستخلف من هو خير مني yace idan na nada haliba yace ko shakka ba wanda ya dina alkhairi wato ya nada idan ban nada ba wanda ya dina alkhairi ba bai nada ba me yake nufi da wannan magana tsakanin annabi alaihi salatu wasalam da sai da Abubakar kenan ko waye ya nada haliba a cikin wayannan biyu annabi ya nada haliba ko ko sai da Abubakar ya nada sai da Umar a matsayin haliba ko yi biyu ba wanda ya nada kira annabi bai nada ba sai da abubakar bai naɗa ba shi ne magana sai na abubakar sai na abubakar Allah ya kara masa ita ai shi kawo annabi ba duniya ya ishara a kansa wata mata ta zo wajen annabi alaihi salatu wasalam tace idan na dawo ba akan an yi mata alƙawarin wani abu tace idan na dawo ba ka nan wa zan samu sai ki kitabu abubakar ko da baya duniya kitabu abubakar saboda haka wannan shine Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda saboda haka an soke shi yana sallah asuba da 26 ga watan Zulhijja shekara ta 23 bayan hijira to daga nan kuma bayan Allah ya karbi rayuwarsa to sai kafin ya mutu yace yace sa Abdullahi dan Umar ku je gurin Aisha domin ya taba roƙon ta cewa idan ya mutu yana so da Allah ta kare shi ba abin da yake a kusa da abokansa annabi alaihi salatu wasalam da sayyidina wato abubakar to a daidai wannan lokacin da yake yace wa kansa idan na mutu ku je ku ƙara tambayar ta domin ko wataƙila saboda ganin ido na ne take ta ban mun gurin idan na mutu za ta iya faɗar abin da take so ta faɗa to bayan kuma ya bar duniya din aka je aka tambaye ta tace ai kin da ransa abin da ta faɗa da gaske take idan aka binne shi da abokansa guda biyu har yanzu mutum ya je maka yace yayi musu sallama yawa Annabi sallama yawa Abubakar sallama yawa Umar sallama Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda akwai kuma babu Umar daga can wajejen a Madina daga can wajejen wata wato wajen kobobin mata da aka sa babu Umar wani malamin da yake cewa akwai wani mutum da shi saboda tsabakin Umar wai baya ji da Umar tsabakin Umar shi ne wani malami yake cewa yake rahimakallahu ya Umar yake Allah ya ji kanka ya kai Umar yake lalle annabi yayi gaskiya to a lokacin da kake raye shi dan baya bi ta hanyar da kai sannan bayan ka mutu ba shi dan ruwa da bi ta hanyar da kai to da haka duk wanda baya bi ta kofar Umar saboda kin sa shi dan dan da yana da rai annabi alaihi salatu wasallam ya ce shi dan baya bin hanyar shi wannan fasara da yi masa ta yi kyau kwarai da gaske to da haka wannan shine Umar dan kadan Allah ya kara masa ita to sai da Umar shi ya kawo ya rawaito wannan hadisin filo ومثل منه سهامي سكت وقل جريب ما روى راوي فقط cewa shi kadai ne cikin sabai ya rawaito wannan hadisi shi cikin sabai ba wanda ya riwaya ce sannan kuma da mai malamai suke faɗa cewa babu wani babu wani babi da za a buɗe na hukunci da ba kawo wannan hadisin ba hadali ma shi ne ya kunshi tushen addini inda za a raba addini addini gida uku to innama da amalu bin niyyati shine kaso ɗaya cikin uku haka imamu suyuti cewa yi wa jisku dini ma cewa shi ne rabin addini ba ma ɗaya bisa uku ba saboda haka wannan hadisin yana da girma kuma yana da tushe kwarai da gaske sannan mutum uku ne suka yi ruwaya da gare shi hadisi ne gare cewa kaga alkama shi kadai ya ruwaya daga sayyidina Umar tabi'i alkama ibnu waqqas shi kadai ya ruwaya daga sayyidina Umar shi ma kuma Muhammad bin Ibrahim Tayyib shi kadai yayi ruwaya da gare shi alƙabatin ya haya ibn Sa'id al-Ansari shi ne aka samu mutane da yawa sun yi ruwaya a gurin sa mutane da yawa amma a wannan tabakatin da na faɗa kowanne mutum sai aka samu yana da kyau ɗaliban ilimi su kiyaye wannan sannan kawai da ake faɗa duk wani littafi na addini duk wani littafi sai in dai za a yi magana akan ahkam to innamal a'malu bin niyyati yake fara zuwa Imam Malik ne kawai aka ce bai kawo hadisin ba amma wasu malamai sun ce shi kansa ya kawo shi amma a cikin wadodin da aka yi ruwaya ta hanyar wato Imam Shebani Muhammad bin Shebani shi wato yayi yayi ruwaya da daga Imam Malik saboda haka akwai wannan ruwaya shi ba ya kawo wasu kace dalilin da yasa Imam Malik bai kawo bai bude da wannan hadisin ba saboda yana ganin ai niyya ba za ma ta inganci ba sai sallar da wajensa dan sai lokacin kai ya shigo cewa ba dole sai an lokaci ya tabbata ba sannan za ka yi sallar ba saboda haka lokaci ne na farko shi yasa ya fara da kitabul awqat ko kitabul mawaqit a farkon muwatta yana da lokaci ne ya fara zama wajibi ba wai niyya ba shi ne dalilin sa amma duk da cewa ya kawo hadisin da wata da wata hanyar daban to shi ne innamal a'malu binniyati kadai ayyuka ba sa ingantuwa sai da niyya muke shi ne gaba da farko wasu malamai kuma suka ce hadisan da suke kunshi addini guda uku ne kadai innamal a'malu binniyat innal halala bayyinun da kuma man adatha fi amrina hada wannan hadisan su suka kunshi addini duka wasu kuma suka ce hadisai ne guda hudu suka kara da hadisin min hudul islami da barki tarku ma la ya'ni wasu kuma suka ce guda biyar ne suka ce hadisi na biyar sun tsari akan su shine idan har duniya a kiyaye abin da yake ka kiyaye duniya ka guji duniya sai Allah ya doka wayannan hadisan guda biyar su aka ce su ne aka gina addini a kai amma duk wanda suka kawo din da wanda suka ce guda uku ne wanda suka ce guda hudu ne wanda suka ce guda biyar ne babu wanda ke kawo din da mana amal duniya ta wannan shi ne abin da ya kamata mu kalla da kyau to inna mana amal duniya hakika ayyuka ba sa ingantuwa sai da niyya a wata ruwaya ta musulmi inna mana amalu binniyati hakika ayyuka ba sa ingantuwa duk yawan sai da niyya kaga anan muke so a bayyana abubuwa da yawa kowa da niyyarsa daban-daban a karkashin wannan aka fitar da cewa mai sallah azhar zai iya bin mai la'asar dai saboda kowa niyyarsa daban mutum ya zo ka samu sallah ba sallah ba sai la'asar yake yi sai kuma azhar za ta ko kuma a sai azhar yake sai kuma la'asar za ta yi idan ka yi sallah ka tayi yasa innamal a'malu binniyat kowa niyyarsa daban-daban mutum da yazo ya daji yana sallar nafila ka zo za ka yi sallar farilla ka bi sallah idan ka bi sallah ka tayi ne da innamal a'malu binniyati haka yake da kyau ko matar da ta zo yanzu mutum da ya zabi da ita bayan ya zabi da ita kuma ba ta yi wanka ba sai jinin al'ada ya zo ba an samu matsala shi ba kowanne da akwai wankansa idan ta tashi yanzu bayan wato jini ya ɗauke wanka nawa za ta yi biyu to ba zai tayi biyu ba sai ta hada da niyya ɗaya kawai inda mal amalu bin niyyat domin cewa ce idan jinsi da makasudi ya zama ɗaya to kawai za a haɗa niyya an bai da kyau ko yawa wanda ya zo matabuci ne yana bin sallah yana bin wato liman sallah bai samar ka a biyu ba da ka shigo masallaci ka sani ko baka sani ba kana shigowa shi kuma ya tashi yana ramowa sai ka bibi kaga jira ba su duki da raka ya samu idan ka bi sallah sallah ka tayi da yasa innamal a'malu binniyat an bai da kyau ko yawa saboda haka ta shiga babi da yawa shi ta ibnu bidai yake cewa tana shiga babi sama da 70 kowanne babi wani malami daga cikin magabata yake kamata ya ce duk babi idan mutum ya rubuta ya ka fara gabatar da hadisin innamal a'malu binniyat shi ta imamu bukhari shi kansa ya kawo shi a gurare daban-daban a cikin sahihul bukhari in ban manta ba wajen babi bakwai sai da ya kawo duka ko da ne ne mai ne da inda wala amalu bin niyyat saboda haka wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske mu kula da shi cewa niyya tana shiga gurare da yawa daban-daban idan mutum ya bai visa wanda ya ce wa matarsa yanzu ta tafi gida a bangaren abin da ya shafi take ba za a zo a ce tun da yake ta tafi gida ya tafi ta waje a ce me kake nufi domin niyya tana gurin sa sai yace na kawo na goro da idan ta gyara halayenta indama al'amalu bin niyyat ba wani daga gida da yake yake wallahi da ka baka yi zama tunda kake da gida a'a saboda haka wannan yana da muhimmanci mu lura da shi kuma mu kiyaye to shi ne indama al'amalu bin niyyat sannan kuma akwai gurin da yazo da al'amalu bin niyya cewa aiki yana rataya ne yana ingantuwa da niyyarsa guda daya dan an kawo dan ayyuka da yawa shi da ba mu wannan misalin yanzu amma ba ku kiyaye wanda take ake binta azumi shida ga kuma sitti shawwal ya zo ba za ta yi ke kudin tsuri da dinki ce ba ba zai yi ba domin din makasudi da hadu ba dinki ya hadu amma makasudi da hadu ba bari ba ku misali annabi alaihi salatu wasalam ya ga mana cewa man sama ramadana kuma atba'ahu sittan min shawwal فكأنما قام الدهر أو كما قال ko cewa hadisi Abu Ayyub al-Ansari duk wanda ya azumi shida abu ya azumi Ramadana sai biyo bayan sa da kwana shida kuma na Shawwal to kamar ya azumi da mu ne gaba daya me yasa man da al hasanati balahu ajru amsaliha da azumi daya a matsayin goma goma sau 30 nawa dari uku ko to sannan goma sau shida dari uku da sittin shi ne kwanakin shekara shi da annabi yake kamar ya azurci shekara ne gaba daya to kaga cikin ba zai take da dabi uku ba idan mutum ya zo yanzu yake cikin da alamun da azumi gida bari sai ramuwa kuma da hade da cikin bai daidai ba domin ke azumin ki na kwana talatin ɗari uku ya daidai ki da ɗari uku sannan sittin ba daidai take da ɗari uku ba to shi za in kika yi ba sai dai ki ramuwa daga baya ko ki ba da sittin da wani yadda wasu malaman suka faɗa daga baya ki rama duk da wasu malaman na cewa ba za ma a karɓi sittin da wani ba sai kin fara biya domin annabi ya ce sun ma'ati ba a hu sannan ya biyo bayan wannan sabani ne na malamai wasu kuma sun ce a'a za ka iya yi guda shida domin shi sauran ramo yana da lokaci dogo ita ko wannan in jawar ya wuce babu lokaci akwai maganganun malamai da yawa akai ko su guda biyu na akai an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da shi saboda haka ba za a gwama wannan ba shi ne wa inna ma li kulli mulkin wato bin ne wa inna ma li kulli mulkin manawa ko wanda mutum yana da abin da ya yi yadda ka yi azar ya yi yadda nafila ka yi yadda nafila ya yi azar shi ya yi wa inna ma li kulli mulkin manawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda hijrarsa ta kasance dan Allah da manzansa ya ke yi da wannan shi ne ya yi dan Allah ana yin aiki ne dan Allah shi da duk inda kuka ji irada a cikin alqur'ani da niyya ake wa man arada al-akhirata wa ta'alaha sa'iha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah duk niyya ake yi cewa cikin ku akwai wanda suke bukatar duniya akwai masu bukatar lahira wa man arada al-akhirah wanda ya bukaci lahira kuwa wa ta'alaha sa'iha ya yi kokari ya yi kakace wajen shi ne malamin ka ce wanda ya zo sallah wanda ya zo sallah sai kawai yana zuwa sai bai za a canza lokaci ba a masallaci ana yin sallah a zahar karfe ɗaya saura minti goma yana zuwa bai sani ba kawai sai ga saura minti a kwata a je aka tayar yana zuwa sai ya samu zaman tariya zai samu ranar dangi ko ba zai samu ba da ya sa saboda irada ya taho da niyyar akwai da ke ko wanda yake da niyyar cewa littattafan da aka raba wa mutane a masallaci shi zai siya yana zuwa sai ga wani ya riga shi za a ba shi ladan niyyar sa ko bai da ke ko za a ba shi ladan niyyar sa cikin siya yaji za a karkashin wannan malamin suke cewa niyya a karkashin alkai za ka ci gida uku a karkashin jeru ba za ka ci gida uku wasu kuma suke ce gida uku a karkashin alkai shi ne suke kawowa cewa wanda ya yi niyyar abu sai aikata shi za a ba shi lada ɗaya daga ɗaya zuwa goma har zuwa ninki saba'in ko ɗari bakwai ko fiye da haka. Ina na ba ne da lafiya sura ne yace a man da ajil hasan ki bala wa ajru amsaliha. Shi wanda ya zo da wani abin kirki guda ɗaya to za a linka masa sau goma daga nan kuma har zuwa ninkin da ninki. Kaga na farko kenan. Na biyu wanda ya yi alkhairi bai aikata shi mana mu bi hasanati falam ya amalha. Kutiba lahu ma za hasanatan wanda ya yi alheri da aka dawo za a rubuta masa shi ma da dawa guda daya sannan kun ji wato da sai da uku shi kuma wanda ya yi alheri yana so ya amma yanzu ya gajiya ba zai iya ba ko kuma tafiya ta kama shi misali wanda ya saba yin sallar dare ko sallar walaha ko sallar ko wani abu ko azumi na nafila sai tafiya ta kama shi ko rashin lafiya yanzu ba zai iya ba sai Allah madaukakin sarki ya ga annabi yace sai Allah yace ku cigaba da rubuta wa saladan sa wanda ke biyawa ko tafiya ta sa yanzu ya kasa za a cigaba da rubuta ba shine kashi na uku me yasa annabi alayhi salatu wasallam yace idan safara al idza marika al abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu wa huwa musliman sahihan aw kama kana cewa duk wanda ya yi tafiya ko kuma ya rashin lafiya annabi alayhi salatu wasallam yace za a cigaba da rubuta masa abin da ya kasance yana yi to kaga na uku kenan to mu dawo bangaren zunubi shi kuma bangaren zunubi shi ne wanda ya yi da zunubi kuma ya aikata shi ki sai a rubuta masa zunubin kun ji na farko sannan wanda ya yi da yin zunubi bai aikata ba shi kuma ku tiba lahu hasana ya yi da zunubi ya ta aikatawa sai a ba shi lada saboda mu ɗan gata ne a gurin Allah ta yi ba sai a rubuta ba lada bada amma bi sayyi'atin falan ya'mala kutiba lahu hasana saboda Allah baya so kowa ya gauta sannan sai na uku shine wanda ya niyyar yin zunubi sai ya gajiya misali mutum da zai yi sata ya je gidan sai ta ta buɗe kofa sai ya saci babur ya ta buɗewa sai a bashi lada sai an bashi cikakken zunubi wanda ya je zai tafi ya jira sai ga unguwar da ya hizba ne sai ka ya yi saboda yana ganin akwai ana kallon sa sai a rubuta masa cikakken ladan zunubin jira wanda ya dauko maro wiwi zai nada yana fara nada sai hango babansa sai koyi za a ba shi lada za a ba shi cikakken zunubi an fahimta da kyau ko wannan shi ne abubuwan da malamai wato suke kawowa dangane da abin da ya shafi wato zunubi sannan sai wanda ko kuma su kawo hadisi karkashin wannan cewa annaba dai da Rasul sallallahu ya ce idan ta kalmu musulmani da sai bai ba bal qatil wal maqtul fillah dan musulmi biyu suka hadu da takobin da wanda ya kisa da wanda aka kashe din duk dan wuta ne ta bai ce ya Rasulullah mun san wanda ya kisa cewa laifi yayi amma wanda bai kisa ba bai yi yake bi annahu kana hadisan ala qatl sahibi shi ma yana kuɗi kashe da uwansa inda an bai da ya samu dama zai kashe saboda haka wannan niyyar da yake da ita sai a ba shi zunubi kitacce kace da wannan abin da yake an fahimta da ke ku saboda haka wannan shi ne abubuwan da ya kamata sannan abu na gaba ana iya mai da niyya aiki al'ada ya koma wato niyya ya koma ka samu lada a kai kamar misali bacci bacci ai ba lada ba lafiya kanka amma mutum da yake mai yake koma baccin sa na lada ne yasa duk wanda yake kwanta bacci da niyyar cewa bari in kwanta dan samu karfi in tashi da wurin sallar dare to za a ta ba shi lada a bacci har ya tashi wanda yazo yake bari in sa riga kaga sa riga al'ada ce ai idan yake bari in sa saboda tsara tsarki na kuma in je ba Allah in yi ado wajen bin Allah ne shi ma zai samu lada wanda yazo cin abinci yanzu yace bari ta abinci dan samu karfi in biya wa iyali da wato bukata ko kuma in samu karfi wanda zan je in nemi abu in nemi hayan ina da wannan niyyar shi ma za a baki lada wanda yace bari kwanta da wuri saboda tashi da wuri kai yara makaranta shi ma bakin lada yake shi da mu azu kan jawo da yake cewa inni da aka cibu dan wasi ko ko kama aka cibu kauman ina neman lada da bacci na kamar yadda nake neman lada da kiyamun laili na haka mu'azu dan jabari saboda haka za ka iya mai da al'ada ta koma aikin lada wannan yana da muhimmanci shi ma wato mu kiyaye shi kwarai da gaske ki dai ce wa inna ma li kulli mridin ma dawa fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi kin ce dalilin wannan hadisin kamar da Allah dan Mas'ud yake ya baru ne saboda wanda ake kira muhajir ummu kai akwai wanda da aka ce a hijira sai yin hijira amma da budurwar da yake nema sai hijira sai kawai shi ma yi shi ne annabi alaihi salatu wasallam yace fa man kana fi jiratu ay wadu ila lahi wa rasulihi fa hijratu ila lahi wa rasulihi wa man kana fi jiratu ila dunya wanda yake duniya shi ba hado wanda yake neman zamu dan duniya da yake neman zamu yayi sai yace aw imra'atin min cewa ko dan wata mace da zai aura ko ta tawazuwa da zai aura fa hijratu ila ma hajara ilayhi sakamakon hijirar da yana ga abin da yayi kaga ba hajo mu kai ya yi hijira ne dan budurwarsa akwai wanda ba zai zo makarantar nan ba sai dai ya ji budurwarsa za ta zo za ta fara zuwa to zai sai dai daga baya kai kokari ka ya kinyarta ka yanke ta cewa lallai ya kamata ta koma kamar da yake biya da sauri yake faɗa ba alati sayan a cikin biye ba abin da ya wahalar da wajen gyarawa irin biya sai kai kokari ka ya kinyarta da ta zo da rubutu an fahimta da kyau ko wannan shi ne muhajirun mu kai kun ji abin da ya faru da shi bai jira su ila ba hajar ilayhi ya yi jira ne dan ummu kai ce ya yi jira ta koma zuwa ga Allah da manzansa malamai take ne koma zuwa ga Allah da manzansa shi ne koma zuwa ga Allah mun gane zuwa ga manzansa kuma shi ne ya zanto dan da yana raye ka tafi gurinsa bayan ya bi duniya ba shi ne ya zanto ka tafi zuwa ga waɗanda suke umarni da shi wato zuwa gabanin da suke bin addinin Allah suka ce wannan ita ce fassara an bai da rike ku sannan bayan nan malamai suna cewa niyya tana da alaka akwai niyya da take da alaka wajen rujewarta akwai da farkon da karshe na da alaka akwai da kuma iya farko ne yake da alaka da kansa akwai da kuma karshe ne wato yake da alaka da kansa misali duk wanda na'am duk wanda ya zo ya fara sallah yana cikin yin sallarsa ya yi raka'a ɗaya ɗaya ya yi ta biyu kawai sai wani jirgin sai shigo da ya ganci ko mai girma gwamna ya kawo ziyara ko mai girma mai martaba sarki ya shigo kawai sai ya gyara sallar dan sarki ya ce ka ya iya sallah ya raka uku mai kyau ba amma a raka ga hudu kawai dan sarki yayi ko dan wani mai kudi ko dan sirjinsa ya gyara wannan sallar to shi kenan sallar gaba ɗaya ya wuri raka da farko ma dan Allah yayi ta biyu ma dan Allah yayi ta uku dan Allah yayi amma ta hudun ta rushe ne ga saboda ita sallah farkon ta yana da alaka da ƙarfi amma misali raka'a biyu yake da nafila sai raka'a biyu sai raka'a guda biyun nan da kyau ya kuma biyu hudu kenan ya tashi ta shida zai yi kawai sai riya ta shiga to iya wannan guda biyun ne suka wuce sauran hudun sai ta wanda yake ba da sadakar naira goma goma sai an gori makocinsa idan ya gani zai ce ta alaji duk kuɗin ke yanzu yana goma goma sai goma ashirin ashirin goma goma ta sha amma ashirin ashirin din gaba ɗaya Allah ba zai karɓa ba an bayyana da kyau ko saboda haka wannan shi ne kaga shi ne wannan magana da muke ibada da take da alaka da farko da ƙarshe shi wanda ya yi take cikin da abuwa ta gaba da ruhi wanda yake karatu alqur'ani yana cikin yin karatunsa kawai sai ji wanda ya shigo ya yi aya goma mai kyau daga ta daɗe ya ta shiga to ta daɗe zuwa ƙarshe ta ce bata karɓu ba domin kowace tana zaman kanta abin wannan da ke ko saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da shi mu kiyaye dan gani da abin da ya shafi wato alakar aiki da niyya na na haka to kaga sai wato wato me yake cewa wa man kana fi zati bi dunya wa inna ma dukri bi kulli mri'in ma nawa dai dai ku hadu dai akwai wanda yake a masallacin Annur yana zuwa idan sa hadu domin ya tafi cibin sa saboda manya suna zuwa na Abuja inda malam Bantani yake saboda haka shi dai kaga wato wa inna ma kulli mri'in ma nawa idan ka tafi cibin sa yake zuwa ba dan Allah ba sannan wani yace an ana zuwa ne saboda wai akwai manyan mutane kowa aikon shi ne kaga wani inda ma kulli mulkin ba da wa saboda haka ba daidai bane mutum ya dauki wannan abu ya sa a cikin zuciyarsa saboda haka bai hijiratu ila ma hajar ilayhi sakamakon hijiratu yana ga abin da ya niyya din shi to niyya bayan wannan rawu imamul muhaddisin Bukhari da Muslim su suka rawaito bayan wannan jiya tana da wasu samarat fa'idoji da ake so mutum ya lura idan mutum ya yi abu don Allah fa'idar da zai samu shi ne Allah zai karɓa aikin sa kabulin amal kana abu na biyu husulul ajr zai samu lada an fahimta da kyau ko sannan kuma abu na uku shine wato ta'zimul amali kabir a tayi jiya kabira ladan sa kankani za a mai masa shi babba har ya zama kasu sannan fa'ida da hudu shine za a kankare masa rubansa sannan fa'ida ta biyar shi ne da ku ajrul amali wa in ajaza anhu Allah zai ci gaba da baki lada ko da ya gajiya idan dai yana da kyakkyawan niyya to wannan shine abin da ya kawo bayan nan kuma Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi a gurare da yawa kamar yadda muka faɗa ya fitar da shi a cikin wato a cikin a cikin littafin da ake kira a gurare guda bakwai na farko kitabul iman babu ma da annal a'mal bin niyyati wal hisba wannan ya fito da shi a cikin kitabul iski babu al-qana'i wal nisyan bil itaqi wal talaq sannan guri na uku ya fito da shi a cikin kitabul manaqib al ansar ya fito da wannan hadisi sannan guri anan da ya kawo hadisin da yake magana akan cewa mutum uku za a bare wa hisabi ranar alkiyama mutum na farko shi ne mai kuɗi ko kuma ce wanda ya fita yaki mutum na biyu shi ne wanda wato yake mai kuɗi mutum dauku shi ne malami ko kuma gwani alaramma wanda yake azuza alqur'ani za a kirawo wanda ya fita yaki a ce da biyaya ya ce ya ubangiji na yi yaki saboda kai ba dan kowa ne ba sai dan kai na kashe na karkashe mutane sai Allah ya ce da shi kai ne dan a ce da kai gwarzo kuma an saba ma saboda haka iyala da kake yayi ne dan a saba masa a duniya kuma an saba masa cewa jarumi sai a ce ayi wuta ne mutum nabi ne kuɗi za a zo da shi sai ai dan kai na bada kuɗi da ne kaza ne kaza sai Allah ya ce dan a ce kai ne bayarwa ne shi za kai shi za baya yi ba sai ya sa a social media sai ya saka a social media sai ya gaya mutane in ba nan ba ma sai ya rubuta cewa ga shi kaza da kaza ya faɗa cewa ko ya yi bana ya rubuta cewa mu muke kaza ba kuma ɗan siyasa ba bai kuɗin da yake nema na adalcinsa sannan mutum ya wuce shi ne Allah rabba wanda ya haddace alkur'ani da ya zo ya raye da yayi kaza yayi kaza za a ce ya ce ya ubangiji na yi karatu na yi dan kai ne sai Allah ya ce sai Allah ya ce da shi dan aje ba gwani kai kuma an faɗa Allah ya kiyaye saboda haka wannan su ne mutane guda uku sannan kuma bayan nan annabi alaihi salatu wasallam ya ce da yawa rukun salihin bai ta da hukumin kiyamin illa sa'a da yawa za a samu masu sallar dare waɗanda ba ba su da lada ko ɗaya sai rayu da ya tsarau wato horar da ran da suke kawai bai sa saboda bayan sun gama da safe za su je su rika kai ce kai wani wa ƙari ne kai wallahi jiya ko duk mun fito sallar dare mun tafi gidan alhaji ba zai ba kai ba ka je ba sai iya ladan ka kenan iya ladan ka kenan a iya wannan gurin wani za ga gori ce ko mutum ya zo ya ta hamma a jiya ya ce kai ba ka san yau alamin ba iya ladan ka kenan an bai ta da ko a'a abin da nake nufi gwani shine wani yake wai kiran siyasa a'a ina nufin su da ma yin siyasa ba zo rufin cewa dan Allah suke ba kuma da ma aikin ka idan ka fito yi dole ka yi a gani shi da muke faɗa shawarar da muka bayar idan ka fito kana kai idan a gani din wanda za a zo kana a zarge ka ya kamata ake kana da wasu ayyuka koyayyu wanda ba wanda yake kake yi tsakanin ka da shi sai Allah shi da shawarar da muke ba domin ko shakka babu in ba a gani za a ce ba ka aiki amma gaba da ya ce kana da koyayyen aiki da ba wanda ya gani kuma sai Allah wanda kake yi inna ma du da'in kum bi wabi bi la la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ya kamata a ce a cikin ayyukan ka akwai wannan an fahimta da kyau ko shine abin da nake nufi jazakumullahu khairan to saboda haka wannan shine abin da ya kamata wajibi wanda zai yi aiki don Allah ya kiyaye wannan domin kada aikin shi ya yi ba kuma abin da zai ba mu matsala a kiyama irin wannan akwai mutane da yawa misali na karshe shi ne hadisin yazid da ma'an akan wa inna malikun li murid ma da shi ma'an sai da yawa ne da bai koyi aiki shi ya fitar da zakka yana zuwa sai aji a gefen mutum kan yadda baka ba dan cewa da zakka a gefen bala aji sai a gaji da billahi aka fi kawai shi ma yakin da yake masallaci ne san ɗansa bane a gurin sai aji wa tumunin kuɗi da yawa kawai fi sabilillahi sai ya dawo ya buɗe kuɗi sai ana yin zai ce cewa ka aike baba nayi nayi gamo da wani kimanin kuɗi mai yawa yake nawa ne yake kaza sai ce aina ya fadi je dai guri da ke kawo nan ba kai ne ya bawa ba da tafi sai dan ya hana yake baba a tunda ka riga ka bayan yana da wannan sai sai ga annabi alaihi salatu wassalam sai kira wannan da suka zo suka zauna sai annabi alaihi salatu wassalam yake haka aka yake sai ce to lakan ba da waike ya ma'an wa lakan ba a fasta ya yi kai ma'anu abinda wato kai niyya na lada cewa nan ka bada zakka ni ladan niyya ta yana ne kai kuma ya bibi abinda ka ɗebo ta beda bedi abinda ka ɗebo na kai ma ya tabbata a naka domin kun san a ka'ida ba ka ba wanda kake ɗaukar responsibility ta zakka da ɗanka da ƴaƴanka matarka ƴarka ba aure ne ba ba za ka ba ta zakka ba yanzu ƴarka idan ta yi aure ba su da ƙarfi za ka ce ba ta zakka amma idan kai kake ɗaukar nauyin sa a gida shi wanda kake daukar nauyin sa responsibility da yana kanka matar ka kare da wuce ce ka dauka ka ka bata kai ma abokin ki kawo ya bawa matar ka bari ni bari ko kaje ka bawa matar Alhaji wani shi ba dan ya bawa matar ka shi wanda bai halatta ba an bai da ke ko ran ba dai da ake kawai sai ki ba gaba eh ba matar wani kai ma ba a tuna ba zai rika yi cewa to lokaci yayi ba kai ka ba haji ana ta na a addu'a ba za ka bashi duk abin da ka bashi kanka ka ba wai bawa ba ba za ka bawa bawa ba saboda in ka bashi kanka ka ba duk abin da ya ɗebo na ka ne yayi bawa bawa ko gado yake na ɗan uwanka kuɗin na ka ne ko gado saboda haka wannan shi ne hadisin da wato muke magana akai wa inna malikul kulli mri'in balawa shi ne hadisin da muka dan tsawaita akan saboda shi ne ɗaya daga cikin tushe na addini sauran hadisan muka zo ba za mu sai ta haka ba insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ɗauka cikin sarki ya yaje mana wanda yake idan mutum ya wato yana da niyyar tashi yana son tashi cikin dare ya yi sallah amma kullum sai ya kasa tashi yana da ladan niyya in dai niyyar bai kyau ce ba ka san ai akwai wanda zai je ya ci kwanciya ruwa mai yawa ka ga ba za ka tashi ba ko ba haka bane ko ka ci abinci mai mai ko ka ci ka ci shan ruwa shi za ka tashi saboda haka niyyar ta ga akwai gyara a cikin ta gaskiya ni a bari ta ya kamata in dai niyyar ta take ka dau wannan gomunan da na gaya ba ko dai alam ko kwanciya da wuri ko ka ci ka biyo wato dama mai mai ko ka ci shan ruwa abin da ba a wari ga mu nama mai dan yawa ya ci ya gani sai da cikin dare dai amma bar ruwa zai rike sai a tashi saboda haka ina ganin ya kamata a kula da wannan abubuwan da muka faɗa ni Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi tafsiri Allah ba ɗaukacin sarki ya yabe mana muna roƙon Allah da sunayen sa ga wani shugaban sa madaukaka Allah wa ɗaukacin sarki ka nuna mana hanyar gaskiya ka ba su ikon binta muna roƙon Allah da sunayen sa ga wa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman da matsala da tashi hankali Allah ka mai da shi kawo kan Allah ka ba mu shugabanni na gari iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya da wannan mai gida da ya rasu Allah maɗaukacin sarki ka ji kansu da gafara muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da gobin sa madaukaka malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka ga aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa mazajen da suka dogara da su yi aiki to bai da to suka ci neman sana'a Allah ka zanar da su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da gobin sa madaukaka matasan ma Allah ka nuna musu hanya madaidaiciya Allah ka shirya wannan su har ka nuna musu hanya madaidaiciya Allah ka ba mu shugabanni na gari اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.